أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه والخلال الأثير لأن المسلمين الذين لا يلعب المعرضين وتأتي بنظرة إنسان إلى الظهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعرف وكمل لساني وقومي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأكبر والمعمود الذي وأتوا إنك أقول بشهادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا الأبرار إلا وجوه ربنا اشف عنا الأبرار إلا وجوه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا سلام Allah subhanahu wa ta'ala ya ba labarin mutum cewa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk mutumin da imani da Allah ya aikata aiki na gari lokacin fir'aun sai ya asu Allah bai karkare da zurfai wannan mutum na ta yi ya da mahawar kuma a cikin shigar aljanna da ƙorni ke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna har shi ne biya a ƙasan kuma za a zama mu haka har abada sannan Allah kuma da wata ala ce wa yanzu ne ka hukumar wannan doka da ce wa kansa kuma da sauran da ya ayata da ayoyin ma'alwaƙa Qur'ani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أولئك أصحاب النار ثم طول الجنة آتي فيها ثم ذلك السلام وسلام فيها أشمتا وذيك المصير أجل والموت كفر ما توقع ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب الله سبحانه وتعالى Allah bai taɓa samar da yin musibatin wata jarabtawa ba, illa cikin lillahi sai da ya tsarawa da Allah. Duk da ka kaga wani abu ya gudana, to a nan bai samar da ya tsarawa da Allah, ko mai zafi ko mara zafi. Illa cikin lillahi sai da ya tsarawa da Allah, aiki a ra'ayi da hukuntawa da Allah. Ƙalar Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Nasiyar Aminci Allah yana cewa, Lima azai ga ma'azin ɗan jawar, ita illaha yana ce ma an ce ba ka ji tsoron Allah haihu ma kun ta cikin da kake ma'ana cikin da kake halin ci gaba da halin kai kai da halin kana da mutaraka da halin ba ka da mutaraka in ka ji tsoron Allah wala tu ba haihu ta kada ka kula don halin da kake in ka mutu don mutu da kai ko in da kake tsoron Allah a ita illa kuma ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokoki da shi mun da haka za a kasa ma Allah daura da kai kodo shi ma'anar daura da kai a Allah yana tare da kodo shi ne da gobe ne wa alam ka gano ka sani kuma da kafarin Allah ba a kawo ka duk abin da ka ga ya tuba kamar daɗi lam ya kun yi yoke aka da ma kun tuba a wannan abin da lam ya kun tuba ba wa ma aka aka abin da kuma ya kun tuba ka lam ya kun yi riba ko canto a raba abin da ya same ka ba wai za ka alka in da ka roƙo roƙon Allah, Allah ka ya roƙo ba a roƙon Allah. وإذبت أنت إن كان لمن تهمه فاستعينت بالله كلمته هو على كأيك كلمته الموت وأن أقول أقول أن يجيما مبيلا كلمته وكيما يجيب سبحانه كما إذا سألت مقال الله إن ذا كركم الله كأيك كركم وكما يكفينا صاحب النبي وأن ذا أهل بداية القول يجري أكون يتعمى فرق كبر أبدا صلى الله عليه وسلم in kana so ka zama masaukin kudin kada ka roƙi komi da kowa sai Allah kada ka nemi taimakon komi da kowa sai Allah ya ce to ya zama kawai to kaga wannan wata hanya ce mai zaman kanta to in hali ya kama sun san muna da wani matsayi wanda a mai wayan ma'ara Allah yana cewa kada a roƙi kowa sai shi وما ولي أنا يتولى أسلمه الخطأ وأسأله من وراء الإنسان لأن لما ولأه كشيالك النبي أن يوم نعلم قال الله ما نعلم ولا على أسلم نعلم تكمل وأنظر ونعلم وأنير على أسلم فما نحن على أهل يأتيك الأسلم وأسلم الله وهكذا إذا مرت ولمن الله وتبقى kuma aka same ta kuma aka san aka samu to sai a kaddar Allah ne ya bayar da izini a bayan shi wanda an roƙa wanda ba Allah ba ba a yi da asinar sai zama ne ba su da kamar yadda mun karga mun ga misali bukatar da kama mu mu sai lokacin wannan mu sai na rasa roƙon gudunmuwa a yi mana goma muna roƙon gudunmuwa a yi mana hanya zuwa wuri kaza muna roƙon taimakon gwamnati a don ka ta zuwa wuri kaza muna roƙon lokacin gama ta ba mu hiri wuri kaza mai makaranta muna roƙon lokacin gama ta gina mu makaranta ko muna roƙon lokacin gama ta kawo mu ɗauki na magani to kuma duk waɗanda abubuwan nan su ya tabbatar da haramta ba amma kuma nan ga aya ta ce ko kuma hadisi ya ce in za a roƙo Allah ka kashe ko to idan an samu wannan gudunmuwa ne a matsayinta a'a matsayin wannan gudunmuwa an roƙa da roƙar zamman ruwa da ce. Ai Allah cewa ya kai wa an ki ƙonu ma da alamun murtaka da ke Ku ce ku bayar ku taimaka ma waɗanda ka neman taimako da abin da Allah ya wakilta ku da wannan abu ko kuma da abin da kuka halifarci Allah a zartar da wani abu. Kenan ita lokacin gamman halifa Allah ce a cikin zartar da kayan Allah zuwa ga wurin bayan Allah. Don haka matsayin da wasa Allah ne ka yi amma kuma da wasa wani. Kamar yadda ake san cewa Allah ne mai ciyarwa, Allah ne mai shayarwa. Amma idan ba ka ka tattama ma a littan ba ka cika koshi, to Allah ne ce kai amma da wasa masu kai. Kamar yadda ake san cewa in ka tafi gona, Allah ne mai bawa. Amma idan ba ka yi noma ba, to ba za ka samu ba in baka san ciwo ba ba za ka samu ba in baka san kwadaro ba ba za ka samu ba in ka sani za ka samu to wannan abin ne ya ba a roƙo Allah ayi Allah ne ya ba amma da wasuda ta wasuda da Allah ka cewa wani abun la'a ya yi da mutum na amanu da kullaha wata ku ilaihi wa ilaihi ya kuma imani ku yi tsoron ta san ma Allah da ba ka ce zai kawo abu hannu da hannu ko ba shi da baki Allah ya ce ma ka ni basharin an yi kallima wallahu illa wahaya qawli wa ijaz Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a aba wa kuma ga dukkan abubuwan da ga gudana da yau da kullum shi ne kai a cikin kan amma a majalin wanda aka wakilta abubuwa da hannunku kuma dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa da bayan Allah zuwa da karfi da ruwa wanda Allah ya bayar wa hannun bayan amma a cikin al'amari Allah zai ba shi da kuma zanna shi imanin da Allah ko da ka zo wurin bara ko da ka zo neman alfarma ko da an yi ba wata gudunmuwa Allah ne ya ba da gudunmuwar ko ya ba alfarma amma da wani tsammani don da hadisi da ke cewa man la yashkuru la la yashkuru la duk mutumin da bai gode wa wanda to bai gode wa Allah zai da wasu a masu bai da zai da Allah wasu a ɗan aikin Allah ne zuwa ga wasu Allah zuwa ga bayan Allah. Wa alam ka sani ya kai ma'azan jabar أن الأمة إلى الأمة كما الدنيا جاءوا كتارو كتارو على أن يمروا كما تشكى بعض الشروط تكفي ولا كل ذلك عن إلا بشيء زاد عليك أكثر الله تعالى يكاد يشركها وإن اجتمعوا يمكن تسارع على أن يرفعوا بالأرقام وإن أرقام أمانيك السيد أجلد أن عليك لي أقاليك وما عليك أن يوم القرار فأرقام مرموش ولو تسمعوا أنك سمت أكلوا متعب abubuwan da za su gudana a riga a yawa kai ba ta wuce. Shi mai imani kullum yana cin hutu, yana tare da an hau za da kuma ila na arajin ma sai a jinta Allah ya duba. Wa wani yin da zai, sun ka kada da imani da zai da Allah fi kauri din nan da shi ba da duka zai ya gano cewa duk abin da ka taba dan adam Allah ya shi Allah ya haƙi Allah Allah ya shi da zuciya ne. ai man alima anna kullu ma waqa duk mutumin da ya ga duk abin da ya aukuwa da hukumin lahi da kaddara wa Allah shi wa qadrahi da hukunta Allah da hukunta Allah shi dalika dalika wannan almu kani da ya yusawi zuciya ta za ta shiryu zuwa da hakuri ayyana a kan jarabtawa duk mutumin da ya mai ɗan wani abu ya taɓa ya san daga Allah ne to zuciya ne za ta yi haƙuri zuciya ne za ta yi wata ba za ta mutar ba don ya Allah ya kace ya kan samu mara kamar da Allah ya Allah ya baka lada akan wannan jarrabawa saboda Allah ya cewa inna ma yawfar ta nuna a yawan da zai samu sai ne hadisin da a ruwaya da aka samu da shi da shi da har kullum an tambaye shi aka magana yadda ba da shi ba ka wada ko ya ka tuka da shi tsoron ƙaruwa waɗanda abubuwan guda ruwa guda mai kyau na farko ina tsoron shirka na biyu ina tsoron a zalunci aka ce to idan an cuta mani abin da yasa nika cewa in hankali gudun tsoron abu ko zalunci ko kuma shirka na farko idan na ɗauka wani ya yi mani wani abu ba Allah ba to shi da na na shirka saboda na kaddar shirai na akwai wani wanda ka iya yin wannan wanda Allah to shi wannan hadisi cewa la wajtamahu ala an yanurruka lam yanurruka shay'a illa shay'a kadar kadar Allah in al'ummar duniya kan suna so su amfane ka da wani abu ba ku iya amfani ka da komai da abin da Allah ya kaddara to idan na gane cewa Allah ne ka kaddara abu Allah ne ka yin abu to idan na ɗauki wani abu na danganta ma wani misali aka yi mana illa sai na mai da martani ga wanda ya yi ma to kenan na mance da Allah akwai wani wanda Allah wanda ka iya yin wani abu kaga na shirka na ga akwai wani wanda Allah mai iya bayarwa ko mai iya sawa ko mai iya haɗa wa wanda Allah wannan abu shirka ce in kuma aka koma da koma na sani wane da ya koye mu ko kuma wane ya cuce mu na sani ba yi ne ba ne Allah ne ya yi. To idan na mai da martani gare shi, to kenan na yi zalunci Allah ya man kuma na mai da martani ga wanda ba shi ya ba. Ni ina da wani imani wanda ina kallon na san duk abin da gudana Allah ya yi. To a ban yi kuma in mai da martani ga wani. Idan mai da martani ga wani na yi zalunci Allah ya man na mai da martani ga wanda ba shi ya ba. Kaga na yi zalunci kenan. shawarar ce ko an abuwa guda mutu da ku ko yau zamanci in zai martani ga wanda ba shi ne ba ko kuma shirka in ga akwai wani banda Allah akwai wani wanda ya yi wani abu kaga na shirka har za ka da cikin duniya akwai wani banda Allah ya yi wani abu to wannan abuwa guda biyu su ne ba shawarar ce bai bai da martani ga dukkan ka cuta masu da zaran wani ya yi wani abu zai ce ba wani ya ɗauki kaga ce ba wani ya ƙulla ma ƙulla da ba duk kallon ba a yau yau wani shaɗu na ba saboda yana kallon ba mai iya kwasta gurbar da hajji din ban da Allah ba mai iya amfani da wani abu sai dai da kwanar da shaɗu ba sai Allah to shi yake wani imanin masu sa hakiki imanin waɗanda da za a kama su irin imanin da annabi ba na alaihi salatu wassalamu yan mai da amsa ga malaika biyu alaihi salatu wassalamu an ɗauke an sa cikin majaujawa an jewa zuwa ga wuta tare da kai cikin wutar sai fara da su da shi a annabi Ibrahim ba ka neman wani taimako sai ya ce gare ka ko da Allah sai ya ce a ga Allah ne sai ya ce mishi ilmuhu da hali hafi min ru'ali sanin halin da ya shi Allah ya ce daga sai ya ce ga ina ba dole a wuri to kuma sai Allah ya mai magani ana yawa cikin wurin yana ba a cikin wurin ilimin da Allah ya yi da halin da ya shi ya ce mishi kullum ya na hukumi barkan wa salaman ala ibrahima kaga da sun kai cikin gaggarar da ya kamata inda ba shi din bane ya zan ya zaɓe ne ga neman gudunmuwa ko ma roƙon Allah Allah ya yi mai da kuma ta in ya ce ya roƙi Allah ya yaye mai wannan matsala ta wutan na mamuru to kenan yana son Allah kamar yana son Allah ya canza abin da ya samu wanda zai rashi in Allah yana nuna sai an rashi wuta shi kuma yana son ka a rashi wuta shin muradin Allah zai yi ko na shi muradin to shi kuma waɗannan kuma al'ada wa ake kai wasu ƙari a cikin tauhidi da Allah kuma da wasu ala. Tunda Allah ya ba da ma in ana cikin matsala a roƙe shi a roƙe shi don bukata. Har Allah ya ce wa kullu man yin kiko min zun za ku kwari wa zahi. Tarkuna mutalar ru'ar kuma biyarda. Da idan jaita ba min hadiri lana kuma da zai shafi. Ya rasu da ka tambaye mu. Wanda ne wanda in mun shiga yanayi na kunci ko damuwa ko jarabawa suka roƙo ne suna haɗin wallahi in ka tsayar da mu daga wannan jarumta za mu gode maka mu maka to lokacin faran ma je mu ila bari ke za mu yanku da alƙalmi lokacin da Allah ya tsayar da ku daga wannan yanayi wanda kuka roƙi Allah ya yaye wa ya yaye to ko sai ku koma da halin ku zai ma Allah ya hukunci to don haka halin mu haɗe ku da daban halin mata wasu ku da daban halin matakin farko kuma daban وهذا كل مكاتب أكرم مقام الإنسان أكرم مقام الإيمان أكرم مقام الإنسان كون بين جنة يمكن يقطع أكل الإنسان الشديد ومن يؤمن بالله ثم تنزل الإيمان لله يهدي قلبه الله يهدي تكون شيئا أي من علم أن كل ما وقع بحكم الله وكلامه duk wanda ya gano cewa abin da zai auku da hukuncin Allah ne da kuma kaddara wa Allah a rinta da mu a rinta da mu lalle wannan ya shi yi zuwa da hanyar tsawa kun Allah yau za ta gano wallahu Allah alimu madani ne hukuncin shari'a da duka komi وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أنا الله تعالى وعلي والله أيما الله أيما الله جيلا وعلي ورسول أوام الله الله ورسول جيلا بنيم أما أهل محمد جيلا على أهل جيلا على شراء من يتكر الرسول الله دوما لما أهل محمد جيلا الله يلي فإن توليتم فإنما لجولا فكشاء ai wannan mutum ne ya aka aiko muna a bashin lazu na dan adam zai kira mu zuwa ga Allah Allah arzuku da ya malaka me zai haka aiko malaki zuwa ga yamma to duk wanda ya irin wannan kalma fa inna ma ala rusulil balagul din ita ta manzanci mabayani ka aiki yawa jaba ga manzanmu zuwa ga umma الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله لا اله بعض تنشأ شيء ولا ترجع لوجه الله وجه الله فليتوكل المؤمنون ما في مال ولا الله تعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتنفروا وتنفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا يا قوم احتمالي فانظروا لهذه الآية. انظروا لهذه الآية. جميل فكيف ولا آية؟ سأل المسلمين لوكاشن إلى كل وجهة. فوجدتم السيد يا الله ما لم تكتب أن يؤتي إلى إليك وأخاك ويرجوك بعد ما أمر بعد كل يوم الإيمان تنجو يزمع في مكة وميوما حيث ما أكي فلو مكة بعد ما تنجو كفو وكأنه أبي بعد فلو مكة وكأنه أبا أنه المدين أجل من بعض وأن تكون كمرزوك العودة وكأنه كل لما رأيت malamai suna sanar da mutane a jini ko suna shirya da mutane suna cewa ka za a haɗa ka za a wani ma ba su ne da su ne suna nan kin da suke tsoron da ba su kuma ba ga ba saboda ba su na tare da alaƙa da suke haɗa ba sai suka yi ranar da na sani a kan wannan rashin yi hijira a kuma ta sai suka yi da abokan da kan sa ko a kan sama ga iyalan فأما سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يقوم في إيمان شيء من أموالكم عدوا لكم cikin iyalanku mata ku sani akwai abokan gaba da su wa'ulatu daga cikin yayanku akwai masu gaba da su fata mu Allah ta ku ji sauran su arziki mu kada ku biyayya ga yau da ta hannu hali hali kada ku ji kira aiki alheri saboda su kan da hali ko zuwa nan wani da ku ko zuwa nan wa in ta abu amma in kuka yani annahum gayyaru fi tafdinihim iyyakum a cikin sallar da ku da son kai falam tu ajibuhu ba ku ladabta ku ba walam tu baliquhu ba ku rabo da ku ba wa tarfahu kuka yani wa takrimu kuka gafara fa inna la shi Allah ya huwa mai gafartawa ne ga abin da ya gabata rahimin mai jinkai shi a wajen gaba wanda ke zaba ma wani wani ga shafi kira a wani ga kai kayan da shi shayi ya za ta lafton in wani zaba ne tun na ƙasa a cikin marwa wannan farkon gaba a iya ishe farkon gaba sabon marwa ta kai ta mata matan mutum muhajir mutum da zai ishe farkon mai sabon marwa ta gaskiyar marwa ta malin jayin hali hatta wannan mazani don shi wanda da tare ba matashi wanda da tare ko karanta wato ana dangane wajen majalisi wajen tafsiri da aka yi abu to shi ne sai mutane suna farmu a don shi da za shi sa to sai aka mai da shi tsari ne ko asali ne da rayu ne ko ba da rayu aka yi da ana farmu a don shi da za shi sa inda ya yi bayanin wasu abubuwa a tsakanin da rayu da aka kawo fasara inda muka rage inda aka ga alamar al'ummar aure amma asalin karatun karatun azumi ne shi ya sa ba aka dukkan ƙa'idar da ya da azumi ko na hannu ko kuma wasu abubuwa ta ƙa'idar rubutawa don shirta ne aka ba wa Allah da fili ana rubuta shi shan bai ma ba da umarni ya ce ba a yi ba amma saboda amfanin gaba wani rana kada a wayi gari ana rubuta fili shi ba to za ka wannan ko wannan misali da wannan zamani to shi ne shawarar ce iyalanmu suna sabawa da mu a cikin wani a ta haɗa da majiru har wannan zaman da muka yi na karatun kwallo da za mu yi mata abin da muka so da sai mu yi zannan mu wani ba za mu rubo masallaci ba ba za mu yi zama masallaci ba ɗaya da su kullum da suka yi kare da mutum a kallon da kana kallon da to balle yaki da aka cewa ana ƙasa da ɗan abu yana iya zuwa da hudu yana iya kawo shi yana iya kawo shi yana iya kawo baya to balle kuma ɗiba abin da ake a cikin ko na banki ko na banki ko zan za a ajin su za a yi wani kawo balle abin da yana kawo wa ma'ana su ga da tsakanin da kan shi marwa in ce farkon gaba fa'ilan kenan al'adwa biyar nan mutum ko yara manyan daga sirru a za'un maciyar ɗan maciyar da ya yara. Tafiya ba har wato ya wato da ka zaɓa ba. Da ɗanka da matarka har kullum abin da ka samu suna nan suna kallon wannan abin naka ba naka wani shafi. Duk wanda za ka ɗauka ka yi wani abu shi a wani kallo za ka yi wa wasu da kai da aka abin da za ka wani sai in ka masa dole sannan ka ɗiba amma ba za su ɗauka da goma. الذين على سكن من أزواجكم وأولادكم أزواجكم ومن يكفي آية بقوة منه أقول وأن من كابانكم إن كنت لا تريد الأمر عليهم قوة لك على الكتاب ما سوى إن الكتاب على أمر الشيخ كل ذلك زوجها كذلك الاشياء لذاك وما تنكر شيء على تنكر اموالكم وتنهوا بيومنا اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اموالكم الا تتبين رسولكم واولادكم دلائلكم تنبذ جرسا وتوكل عليكم شاهدا bai ɗauke hankalin su ne a umar da ake da gaban da lahira wallahu amma shi Allah inda wa ajaran ajaran da kyawun ba da wato asirin mai jima inda wani abin Allah ba za ku kawo wa kuma mu kada ku bari a kuma kan mako shi da kuma ba don ni duk ku ya nuna da awali saboda shagaltuwa da haka tutawar Allah kuma ya ɗaya فاتقوا الله ما استطعتم واطلعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وامر رسول صلى الله عليه وسلم ال بيت وسلم الله رسول يا محمد بيت حديثا يا رسول الله فنظر الى الحسن سيدنا عن صور بيت حسن شيك على محمد ya fuskanto shi zai kwalle ya kuma da sauri sai yana tashi kan ruwa da yana tuntuɗe wani kuma yana wato amma ma haka ba su da tsallar wani alaƙa sai ma za ka ɗaya ba su kai ɗaya ba sai da farko an yi zai yawa wani mai ya ɗauki wannan yaro sai ya haɗa wani malamu ya rundume shi a tare da ɗaya mai bari sai da kuma wani mai yana ɗauke da shi manyan mutane magagatar matsala wata rana ya haka ta fi alkuwa al'adar kambar da aka saba da kowace sallah yau na ci da alƙini da kabilin da wani su kambara guda ce kamar sauran salloli amma shi zai yi hakan yana yaro ya yi ci wata harin kuma ya tashi amma baki ne ya kasa yin magana da wurin ake cewa wani da suka nan da mara magana ba za a nan da kuma a yanzu kuma yana so haɗa wani za mu yana kuma zama tare shi sai ya yi tafiya tare da ya zama zuwa a wurin lafi biyu da wani da kuma zuwa ya tsaya ya yi har da musallaci Allahu Akbar وهذا ألا يكون لكن يجب الله أكبر كما قال أفضل أكبر ولكن دائم تجاه اليامة أنت لا أنت شرع بإذنها أما يرد أنت الله أكبر كما في شوالك الله أكبر كما قلت الملك الله أكبر فالذي يمكن الله أكبر كما قال عليك ملك وأنت أكبر saboda jin daɗin bakin zai ya da ya buɗe. Ina da wani masu wasu suna kan mawa da ya ba sai da ya fara kawai. Sannan sai a wani hankali ne ya dawo kuma ya shi sallah. Bayan shuɗe shi sallar ta. Na gaba, sai wannan kawar fari ya ɗido da sai suka wanzu mutafai ila yau da hala har kawo yanzu. Don haka dole a gane cewa ilayen jira a nan suna da wani kafar a cikin addini da wannan dalilin zai ya san Allah ya kaddari an samu karuwar kafar farki wanda kafara ta ido da duk ɗaya daga sauran kafarwa amma albarka zai ya san kafar ido da ta karu raka a farko kafara shirka kafara kafar haka tsaruwa a tarima raka a ta biyu kafara shirka har ta tsaye والله ألا إلا وأنا عظيما لا لا ميتنا لا تكبر وين ألا فلا تفوت نوره كما هو يقول تنظر الله وسائل في كتابه الأموال ترجع يقوى كل يوم أولاد قوائها فاتقوا الله ونريد أن ألا نمت آخر والقرآن فيكم أجد الله يا أولاد ونريد أن ألا حقيقة ينقره إذا أعرف فرقه نبرا اولا اذا كما يتصرف فرقه فإن الله عز وجل يقصد حتى الآن الممتع والقضاء يبقى لها كرب ما يكونش ويبقى لها هي كرب زعبني وأما لألا كرب منش لألا تسرع بيتك كشف هذا ما تكي هذا كتاب كل يوم شيء قول لألا كتاب كل يوم شيء أمر لألا كتاب كل يوم شيء قول لألا جاء من الله إذا ولم فتق الله مرتقى وفتق الله على الآبج ita abin tsoron Allah da wurin iko to shi annabi ya yi tsoron Allah shi kan yi tsoron Allah a rasulun da ya zama shi ba za a ya tsani shi Allah aljani da sarki Allah da ma'ani ko yana magana da shi yana ce mashi da ma'ani wanda ke karɓar daidai kamar annabi da daidai da wani an ka umarce ka da an ka muku don shi ma za a zama suna hali ne hali ne wanda yana da rubutuwa a kan tabarki na Allah sai sai da za a wace ba a ɗauki ba kare. Amma shi Allah yana magana da mu yana shi a nan da suna cewa kuma ku da daita ba za ku tsiri da daidai da wani an ce ku da daita ba. Don ba su ga. Kuma tsoron Allah masu tsarin gobe na hali. Matsala a sun mutumin da ya fi tsoron Allah ya daidai iko kai hakika ji tsoron Allah sai dai wani Allah ke so ba a san shi ba a hanyar Allah ba ne ba za a ji mai kuma don da ke mutane kuma da wani wanda za ta ba akwai amma wanda in ya ji tsoron Allah sai mai da sama daga Allah da bayan wani ala zai yi daga dukkan dabi'a ta goma ta bayan shi kullukin sabiyin zuwa ga dukkan dabi'u na bayan ma'aurata turbo hamba a suna jin umarnin Allah suna mutar da halaye zahiri da kuɗa batini da bayyane ta yadda Allah ya yarda ba yadda ɗan adam ka yarda ba a duk yadda Allah ka so haka ke ne ya yarda ba yadda haka ka so haka Allah ya yarda kamar da ba a yin mutane in aya ta kokare ne da wasu ayyuka da ke ta ma wajen kai daɗi da rikawa in ba da kai daidai da wata ayyukan ba kuma kuma kana kawo da wata ba to haka kalla ta a shi da Allah daidai da yadda Allah ya yarda ko kana so ko ba ko da ranar ko da ranar ba in dai ga yadda Allah ya zaɓa yadda Allah ya yarda to kadima Allah daidai ne da zai zo ne ba daidai ne da karɓa ba akwai hasa hasa kuma matashi da uku da wani abu zai karku da zuciyarku gaiwa layi ba daga Allah ba ko da da mantuwa ya annan hukumar tuna da za ku mutu cewa sun dawo ba a cikin kamar yadda ibn Rufani ke cewa haka wani yi cewa ka kira ta su a ranar da yi tsawon a kan kudurin da wani kira da wani manuwa za ta haɗa tsarku lingare ne cikin waka a cikin waɗanda ga wanda Allah ba da tunane na ba ko da ko ko da nan ba a hakan da na yi hukun da cewa na ci ba na yi tuntuɓe na na yi mai a aka da kuma ne ba da ya ba da yawan da aka yi shi zan yi tsere kuma ba ta shi ne ga shi ba wannan umma umma da shi to shi abin da aka wannan da shi zama a kaburin ji na garba wa'imu kurgela ga Allah wa an tuku kushir da tsarin asimu ala duniya hayran ayyakun hayran al-ifaqu shawwa da kuma hayran da kuma jawa a yau da afirka da gado wa man yuka shuharan a ko wanda adam Allah ya tuhara wa ta'ala ya kaddare shi da tsawo a cikin rai na kafa kafa وشيء على شيء ومن يوقع ثم من أنك كنجي ثم لم أكل ما كان طولا بأسل نفسه فأولئك هم المؤمنون سورة فقام مبارك الفائد هنا مقام مبارك مقام مبارك ما يا أمك أمك عائد ويلا وإيكاد ياشي أصل الكوشة ثلاثة الجنة amma da hukunta wuraren duniya duk mutumin da zan mai baiwa zai ba Allah zai ba shi damar kama rashin da haka da yadda kudu wannan rashin ba zai kashe da duniya ba idan shaidatar ta ya kashe asalin mace itaciya in ga aljanna ita ma ya kwamfara wata itaciya ce shaidatar ta ya itaciya a cikin wuta hukunta yana da rukun lafafin duniya duk mutumin da ya san mai yawan kawo to Allah zai hore mai kama wani yanzu a gane daga hukumar ya tashi sauka hawan da ya nuna kawo ya tashi ke sauka إن تقبلوا الله قردا هبلا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم اذكر الله اذكر بقى الله سبحانه وتعالى الله محفوظ على الشيء وانت تشوف بأن تتصدقوا ويتبقى أنت لنفس الشيء ذاك العبادة قلت له العبادة يضاعف لكم الله سيكون كامل ذلك من الأجل كل يوم إلى كل الأجل هو ملكي أيوم إلى كذا صحوا إلى من ذلك الحياة وكان شيء شيء ألا يا عم شفاء ونن شيء ونن ذلك ونن قربا ألا مرحبا لا كان كتبت تشعر لا أبقى مسيرا أن إن شاء الله يا عم وقلت لي درجة الإسرائيل شيء alama da ya yi wani abin rubutawa a goma a janna sarka ana nuka da goma shi ba na rika da wani amfani shi kuma zance ana nuka a sau goma sha tara sai ana nuka morakar ya kai biyu ne ya saka darajar bani ya yi yawa ga rana ya yi sarka rana a haka yake da jirgin don ni na ga shi wanda ya bayar duk ba ni ne ya rubuta da kamar ya yi da kai ne daga wannan abin bai wai wa ba shi ne ya riga na tsaya shi ko wanda ya bada yaushe yana sa ran abin ne ya dawo da shi to kuma ga shi an ce runka wa goma da amma mai ba da zai a runka da zuwa kawai da jirgin alaihi salam ya ce mai ai in sadaka na da hakari kira shafin yadda mota da kira sau da yawa cikin fasu program da bai bukata da wannan sauri ya ce a tsare ba zai yana da ba a cikin wannan lokacin da ya fasu sai da a tsare a cikin da mota kama ya amfani da sauri amma wanda ya ce a bashi bashi bai nema a bashi bashi in da ya haɗu da sai da lura da koron Allah ka lafi da yawa kashi alƙarin shi bashi bai bai rantsuwa sai don larura don ka tabbatar da sakamakon za a yi rantsi domin lokawa ذلك خلال كمسا لا أحد بكفار الطائف كان كان جاء لا بكمسي وهكذا أليس كفار لك الله يقول المسلم باش لجنة كمسي عليك لكذا كان الباش ويقول لك القرآن لا يجاب الشعور يجاب الشعور والله ألا يكون من يبع واري ألا يبصيح يوش حليم ما يقول أيها الإقامة yana cikin da a tattawa an zaɓi da zaɓawa alimin lura da wacce da al'adikun haƙi alimin gari ana shi ne matsayin duk abin da ya ke kashe a cikin a cikin wacce hali ana shi ne matsayin abin da ya ke kashe al'adikun kallon sarkin da wani abu da shi da shi mafi a ciki ko alakiri mai hikimar da ba ya aikata abu da abin da ta بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري أن الله يحدث بعد ذلك أمرا مريم القبر الذين ويقرأ آية ثلاثة الآية الآية قوم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا كم ون بأمنك من جمال درجة إذا تلقت والنساء إن كنت جماعة shi saki abu ne wanda Allah ya halitta amma kuma abu ne wanda Allah yana kyama shi ba za a zama zama da sha abu ganna halali inda lahi a tsara a yadda Allah ya halitta kuma ya kyama shi shi ne ya halitta a yi idan lalura ta kama amma duk da za a yi saki to sai a tashi ya je ke za a saboda jiran sai amma yanzu al'adar ya adam an mai da saki ko ko da kai mutum ka adalari saboda ganin wata dama da Allah ya baka sai ka yi mutum ya ce da kini abu ka bakin saki ko ko bakin aure to matsaloli ne waɗanda mutane ga wanki da waɗannan kalmomi wanda a wurin Allah kalmomi ne masu girma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama sai ka ji hanyoyin cuta da iyali to wannan ya haka ya ce matsala ce masu haka su tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya kira mace a tsoron tsawamu da aljihar. Allah ne shugabantar da maza a kan mata. Yau in da kai aka shugabantar a kai ka ba wanda kai. To kai ko da aka ba ka gabata aka shugabanta ka ya kamata ka shugaba ya adalci. Amma sai ka shata ma iyali matsaloli ko dokoki waɗanda kuke masu wajen da yawa. Kuma mace ta yi wani abu da za ta kai ana da tsarki ana cewa aka magana da wallahi an yi gara an yi gara. shi wata baita to wata bauta kaka nema ga damar da Allah ya baka ka mallaki zuciyarka to haka ba za mu ga wani da cewa laisa shadidu lil wala'a mai karhi ba karhin korkuwa a karhi ba a shadidu mai karhi wanda ya mallaki zuciya shi an mai karhin korkuwa amma karhin toto kowa na karhin toto ita koma jakki na karhin toto wanda bai san ko yana kai ko amma yaro karami in Allah ya bashi hankali na mallakar zuciya to yaro wanda ya san mallakar zuciya za ka yana da kyau da wanda ya yana da ciwo ya zama ko ma'aurashi ya kiyaye dokokin da Allah ya bashi na amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah shi wannan bayan Allah da Allah ya yi wasa a kan da shi wa bayan ta a kan ku da iyali kuma a kwana a bashi wata rana kai ma za ka yi ba bayan dan duk wani abu ya biyo da iyalin ka ba za ka yi ba to kai ko san da da dama sai ka ga kana an ba maka shi wani wani kai da dama kai ba ka kauce da kai kai ba ka kauce yau to kai kai ka mawa da ka ce kai ba ka kauce yau an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ma sayyidi Umar an yi ma sayyidi Abubakar to abin da ba ka so an yi ma ba ka da mutunci wanda suke manya manya wanda kai ka san ko da ka kauce ba amma an mutu wani haƙuri wani rana ta yi kuma wajen lamu ya kawo wani ya kuma kawo ƙara da yau zai ya rashi da ya sallama mashi da ya sallama kafin sarkin musulmi ta yi kuma wani ko sai ya ce da shi da mata ta yi tana mutum magana yana mai da almarta tana yana hali yana mai da mata sai ya ce da washe duk kama kura shi sai ya yi jura ya kama hanya ya kuri ta sai yi kuma da wuri ko kira ya ba ta kada mai ba a shi ba kai kamar da zama mai ke ni yake dawo ya dawo ko ka ga da wani ruwa ta ce a a na go in kawo karan mata ta ga yauka na matsalolin da guda na tsakani na da ita sai ni ji kai ma cikin jiran naka ana ta mukaddama a rasa illa sai ni ji ba zai ku kawo guda ce bari koma sai ce kai ba Allah wani tun mu duka gaba ɗaya mun zo zango ne na duniya mun zo wanda an mata dan zaman da za kai na zango ka huta ka sha ruwa ka wuce ni an na hasala ni an na fada don haka a sai da hakuri duniya sai da hakuri ba mutumin da zai zanna duniya ba cikin wata jarabta ko wa shi to idan ka san jarabta ba da Allah ya karbe ka illa sai ya ganka da shi to ya hafi ita kada a dauke ma wannan jarabta ba da kamar da wani da to shi Allah da al'ada sai ba sai farka haka nan tamti ba tare da jarabta ba don haka ina hakuri da iyali na bisa ga abin da suka hakuri da ni wanda ni ma Allah ya dora musu ba misali Allah ya tsora muku wanke masu sura ba, suna wanke masu sura. Allah ya tsora muku ku shafi ɗana ba, suna shafi ɗana. Allah ya tsora muku ku zama ma abinci ba cewa aka yi in ba ku ku ci, amma kun ko kun za a yi abinci. Don haka ni ma ina haƙuri da ku, duka ga abin da Allah ya zo ya tsara ku ba. Don haka haƙuri shi yawa da ba. To a ƙarshe dai yin wani da kuke ba a tsare da kyau. فلا ترجع يا جزر أي تجد أشياء على أجزرة لو جمعتك ذلك مقوم جيد كما تجد بذيك وعلى أفضل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي وكذا الآن الجمع إذا تلقتم النساء إذا كنتم تجد ماذا النساء النبي كلا كان معلم والنساء لها أما مكانة الجمعة هو آية تابعة كشيطة لأهل الله وسلم على نفسه كيف magana mu da ranar Allah ya ta kuma ya hanta ya sai ni kuma a cikin zai da wani abu da take da shi kuma har ya kai yana kuruwa yana cewa ya kai can yayan gida hasaru Ina ayyana inda mazala ya ga da wani cikin iyalan gida a tsamu sallaka da samun da ba ta kan masu ya ba. Zamanin kasar suna ya zama Zan za a yi shirin da ya fara ga yashi. Yakan ne na ci yanayi. Wata mace da ci yanayi ba a mai kuma so. Ila an shi kusa ne na ya shi kai. Ina kuma wata mutum ci yanayi wata ana kuwa da wata ala da shi gida. tana takan zama tare da annabi da zama cikin zama guda alayhi jibril kuma aka jibril ya sauko ya zo ya kawo a gare shi amma sauran iyalai da zarar wahayi ya sauka to za su nisance mu zuwa gare da manya da ya suna daga cikin waɗanda ganin malaka jibril alayhi salam sashen sahabbai sukan ga malaka jibril daga cikin waɗanda kuma da malakar dino a cikin rayuwar maza a rayuwar salama dukkan su dukkan sun makarce shi ne a nan sa da samu duk wanda ya gane shi za a maza ya su yi ba a yi suna zuwa sai sai kaɗan daga cikin sa sai wa'anda suka riga sun ka kare wani matsayin su da suka hatta aisha da hannun aisha ita ba ƙarshen rayuwar ta ta makarce مرة بجانب مراجل فيه زي الله تعالى شيما يا مكبشي وأحد من الصحابة أيضا شوارة إلا هدى الله من أيديه نور الله ففي لسان وقلبي منه نور ba zai yi bakin ciki ba Allah ya kame ganina don ko Allah ya kame ganina a cikin zuciyata da harshe na akwai haske wanda ka iya ba da amsa ko magana da shi da wasu ɗaiɗaiku daga cikin zaɓa a nan. Wata rana Jibril alaihi salatu wasalam ya zo. Sai na Aisha muke wani. Ya kama zaka Jibrilu. Ka ce ba Ubangiji. Ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mai da mata ta masa. Sai na zaka wuri ya koma wajen Allah. Ya dawo. Ya ce, ya rasu na da ubangijin ka yana umarta ka jirgin ya ya hasa ka tsaye da matar ka hasa ya sai yi umar tana da wasu ba wanda Allah ya kuma yawan kiyamun laifi kuma yawan abin ce kuma tana da shi iyalan ka bin jihar a cikin abdalla sai ba ba Allah ta zo suna ya ce ku ya mai shiga to ta gaba tana takara tana gurgurci da al'ada amma dukkan iyalan a nan zuwa zama in kun gana da aisha ta yi ko za ta wuce ba sai ku tsaya sai ta wuce ta ajiba na tsaro da girmamawa da barita sai yana da hamsa wata rana ta wuce mata ma ba miki ne ba nan ce dukkan iyalan annabi in zan wucewa kuna mutu tsaye kuna cewa sai na wuce sai ke kai sai wuce mata ke sunan ki ya abubakar ni wa ni ko ni suna na ce kuma sannan sannan matsayin ku za ka yi sai matar annabi da ni matar annabi to wani wani wani gare ki zan ba ki wani wani mutum na wata daban sai ce yi kin wani gamsha amma alhaji ya yi da sani ba lamma Allah yake da su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice ni ne ba da sako zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a roƙar mana Allah ya sa a mai da shi sai ta ce shiga da cewa lalle lalle haka abin ne ba za ta tsora ta lalle yanzu ni ga bakin cancanci in jira baki don da ke ma ki mana wannan ya ba za ta tsora ha to sai kuma kai ta ma illa ta wuce wannan mutum ta ta ta yi lura da kan sauran da na amalin ta mutum ta to wannan cikin hukuncin haramci allafi da zafi bin wata da ba ba ba ba a cikin bayanan da zan zo a cikin suwa da jini wannan suwa shi ne lamarin ya yi tsauna har da ta da mazan na wani zama ya tafi da haka ya ta yi kuma bayan haka Allah ya kwamishin kuma ya ta yi rai a wani sannan ya yi isa أيها الذين لا يرون فأنهم يجرى إذا أمرت والنساء أي إذا أردتم الطلاق إن كنا من الكفر إن هذا الذي يا كام فأجلبوهن وأوجدوا لإدتهن تلك اليمنان أي تلك لم ترد فيه أكثر لم ترد فيه فهي أشياء هيئة فهي غير هيئة وسيأوى شرط لرجلها har sai ta yi sarki wata buhura. A tafi sai ta hanyar wata buhura da ya ce da harasar sarkin da sarkin da wata kwanci da ba shi. Wata lallaka wani da tun sana a biyar da ke ba. In kuma kana mun da rage a sai ka bai da kuma ana so inda ka rage a ka shirya mashi guda yau. cewa kana zai kamar da matarka. Idan mutum ya yi saki saki guda, wanda ba ka zai kai kone, to ina ke kira saki ba da ba, saki ba da ni wanda ba ka matarka ce da. Ka samu ka sabunta kulle aure. In ka yi saki uku, to ba aure tsakanin da ita. sai ta auren mutum ba kai ba ita ƙarya sannan kuma akan samu matsaloli wanda guda da cikin al'umma wanda muka yi ma'ala ya yi wanda ya hakan bai za shi ba mutum da take mata da baya in ya ce ya yi duk amma ta kai shi ke nan dangin ta da ya fara goma to wani abuwa kuma kare da za a ana yi zuwa da ta'ala dan shi Allah shi ne ce al-rijalu qawwamu 'ala al-rijal mazaje su ne shugabannin jagon a kan mata sannan saki ga hannun namiji ke ba da hannun mata ba don haka abin da ya kamata a yi adalci kar Allah ya kince ka ya tambaye ka don bi kai a wuka ba ba ka amsa ta ga Allah kuma idan matsala tsakanin ba da Allah ba ya kai da shi ba su da dole ya ka da ja ka a cikin matsala da ba wanda ba za a ja ta a wurin Allah ba wa akwai inda ku cikin cibin misali a cikin tunuwa ku kiyaye ta duk rayuwa saboda ku je a kallar da lafiya kun kinta ba kare ba wata walla alibar Allah subhanahu wa ta'ala ko ubangiji ku ana cikin mutum amri to ba Allah bai ya ce ubangiji ne wa na hali ba ne hali ne wala tunju wala kada ku kada ku hitar da mata yin muluki yalla da kadafuran da aka ce wala ya hawina da kuma karfisa na ba wala lura da ce wata mutukiyar aika-aika ita ma wanda da shi kurakuran da mawa gudanarwa tsakanin mu waɗanda mata idan kasar Allah ta girma su mai an ka mace to abin da ya kamata nan ya kamata saboda ke kirta saboda kirtan nan kai mai gida kai mai zuci kai a gaba gida yanzu da sani ka saki mace ba ta da juna mu amma sai kace da ita Allah ce wala turju wannan kada ku sallame ku kada ku rike ku da jin dole da akwai da aka ce sai kace ka mita sai kai ka sai kai ka idan ka ba da jurari amma kadar Allah ta ga mutum wani mutum da ya hauka banza ne idan aka samu da na wani ka ga cikin wata da aka kusa inda ka kuma da naka ne naka ne amma ba naka ba ke shari'a ba naka ba amma ka ci yadda amri naka ne saboda a cikin waɗannan watannin wasu wani abu ya biyo baya wanda an shigo ba da wani abin da ba haka wa ya jawo kai da kai da Allah ya ce wa la kuma shi wanda ne ko yanda kar ku hidda da ku da akula ku ka ne da ku kuma an ce wa la haruna an ka kada ku ta an ce ta ta ga zama tana tana yan ki sun da ka ne ta kammala ita shi da wannan wanda da kin zan ta zanna ne ta ka mai to wannan kalma an ce ku zanna maka an mata manuniya da ta ke ta to yanzu in ta ke ta da ta ke ta a in ta ke fa'idar da na sa an ke yi a wata mai saboda ta rinka yin ado da kwalliya wacce ma irin wacce ne wata ke samu don yi saboda hankalin mutum ke zawo da yau da alfa'adanci a gona Allah ya cewa wasu kuma ayyuka sun yi ayyuka to kuma wajen da kuke ke ta saboda ta farka daɗi a wani to ai auren daɗi ga cikin lafiyar daɗin canza waƙoƙin da daɗin an da daɗi amma yanzu wata matsala a sauƙi a yadda ya kamata a zanna alfahanci tun da Allah ya ce wa sulhu ayyuka sulhu alheri duk wanda aka yi sulhu insha Allah za a samu da zuwa alheri wala ya hawula kada huta illa ya ce ba shi sai in sulhu da wata albasha aziman shi ne guda mu bayyana cin bayyane bai hawula to sai a rika ko zan biyu zai kawo da haƙƙi a ɗanyenna saboda tsayin da haƙƙi a kansu wasu rikan mankura waɗannan abubuwa da muka ambatawa hudurin layi dokoki ne da Allah wa hanyar da aka hudurin layi wanda ya ce waɗannan dokoki na Allah ba kan da zama na tsawon da sani ya tuta kai kan tsarin Allah ta wani alaƙa waɗannan dokoki ne da Allah wa hanyar da aka hudurin layi dokoki da ya ce da Allah فقد ذهب نظره يا توسير لأنه حرمها يا رجال الجزيرة بقلب الله على الله الله لا تبينون إذا وين ما يمكنك بعد مرة يا لأن الله بما ماكي بعد ذلك bayan sabani yusuf amra Allah zai kirkiro da wani abu ba da hanyar talatu bayan wannan take Allah ya kirkiro da amuran wani al'amari da an tura da daga bayan da a yi makwaci guda wannan wannan karkar mamaji kayoniyar bayar guda da an nan tsirfara don shi da ada daga lamu yana musata don da an yaba ta wani gurnu an da mun fara da da aki sai da ko a bai da an shi da ya kare da wani wa ba da haza bayan haka a turaki da mun ba sai ko yayin da zawo cikin rayuwa wannan ɗan yari da ya mu mun sai sai ko da mun roba kuma a dole ka da kan Allah wai a wurin an yi jara to ba mu wani jara da asalin maki yanda ke sai da bukatun bayan idan mutum ya yi saki ba idan mutum ya yi saki a cikin al'ada sai a ce a mai da umarce shi ya mai da ita ba na sakin bai ba ko kuma idan mutum ya yi saki saki sai a ce sakin bai ba to za ka yi zai umaru ya ce mutane suna warki da kamata ya yi a zartan musu da abin da suka aiwatarwa saboda mutane su zama warki da to wannan sunna da kai ke ba shi da aka samu tashin malaman da ba ruwan da sun marmara da za a ce an rufe masu tafi kafu sai an ɗauko sirrin kamar a ruwan da ake cewa ai fiti da kuma a ganin to akwai nufi amma kar a mance ba za a nasu zama shi ne ce alaikum da sunnati wasu zai da wani ma da za shi yi a tuwa da hajjin da wani na riƙar da kusurna ta na riƙar da kusurna halifofi na waɗanda suka magayarta to sai ni kuma yana da cikin halifofin annabi a mamaya sun managarta masu riƙar sun annabi wannan ana ganin ya kai matsayin jagoran da ɗaya har ya kai kai ga rasa a samun masarci. Wato zo a cikin kai kuma ya zartar maslaha to ana diba ne ana mai biyayya saboda umarnin Allah. Don haka maslaha ce kai kuma ya bayan. Don haka idan aka koma da haƙƙi. Da duniyar da ko haƙƙi ke zata diba shi aka ɗaukowa a guji mutum ɗaya haƙƙi da. To ya guji mutum da ke zata diba a zai yi don haka kwari ma Allah yin da yake zai da koma to da an ka ce sai da kuma abin da ya kamata a koma da yin mutane haƙƙi mai raɗi in ba haka nan ba ku wani to shi aka dawo da yin bula da wadda in mutum ya zai da iya kuma da ya jarar da yin wasan lauka ba don haka kamar yadda sai da kalmari a kamar yadda malamai ne ke wani da hadu da yin nasu a ƙarfi yau da ƙarfi ma a da kuma da kuma ana kirkiro da mutane hukunce-hukunce daidai da abin da kuka kirkiro wa na laifuka. To shi yasa aka yi mallaha a yi tipi da abu kaza a hukunci kaza ko a rantsar da abu kaza saboda doka kaza. Har kullum malamai suna yi mallaha su ba da wani hukunci. Kuma sannan malamai sukan nemi al'adu na wasu garuruwa su ba da hukunci. Sukan nemi wani yanayi na wasu garuruwa su ba da wani hukunci. don haka aka samu saɓanin malamai saboda aka samu saɓanin fiɗa ko hali ko yanayi ko ƙasa sai a yi wani hukunci wanda ya saba da wasu garuruwa ko wasu ƙasashe saboda maslaha wadda a ilmiya maslaha ilmiya ko kuma amana ilmiya wanda wani abin a wani wurin hukuncin ba zai yiwu ba wani abin a wani wurin hukuncin da a mai tsarin zambi don ya hukunta ya ba ga abu kaza mutane ba za su ƙwaruwa wani ajiyar za a yi ajin da zai canja mutane gaba a abubuwa da aka ce ta hadu da jimina da aka da yau da kadin ma aka kuma minar kusuru ana tsirgawar mutane hukunce hukunce daidai da abin da kuka tsirgawa na yauka don ni don a canja kuma ba a marar Thank you. صدق الله العظيم Thank you. masu da suke arziki da ya turaren wata ko wani ƙara girman rashiyo sai ya san ba da biyu ƙarfi ne rashiyo ne to sai ga hannun da ba har ba ba ne ba ya haka ba ba shi ba da hukunci idan hakan na ba ta da rubi ba ba kai hakuri da gida na ya riga na shi tuno ta a inda ya gaba ke aure ya haka kai in ba shi kaman mutum da ban ta kuma da shi ba ya ji da wannan hanya to dole ne ya hakuri wani ba da hannun uwa ya ba da hannun tashi Allah ya kara da rai, ba da fatan ƙarfawa lafiya. Allah ya halatta wanda ake shayarwa da ada azumi domin shayarwa. Ya halatta da shi, ta sha, ta shi, saboda juna rukun ta san za a kuntana. Ya halatta da shayarwa ta zai sha a cikin azumi in ta san za ta kuntana. Ko ta san tana da rana, tana da ruwan yoyon da ko ta yi azumi, ta ba za ta tura ko ta yi azumi ya yi. amma a kan cewa in arzun ya wuce za a ranka don kuma an ka bari arzumin bana don wuce a yi wani arzumin ba a yi wani a zama to in an ranka mutum an ba da kafara a ranka a ba da kafara da mutum
a wannan matan shi malam tana masa barka da shan ruwa Allah ya yi kan malam babba yana neman addu'a da diyarsa ba ta haihuwa Allah ya ba ta haihuwa sannan idan da addu'a da za a taimaka mata a taimaka mata domin ta samu haihuwa Allah ya ta da haihuwa ta mai neman wannan addu'a sai ka samu mana gida lokacin da ya dace insha Allah da addu'a da za ka yi wanda an ta sanar da umma kun ya Allah ya mahaifiyar injiniya alfa da gari mu mai haya da zuwa za a yi da haya da zuwa insha Allah a ya ta karfi kar da tsari Allah shiga wa ta mu Allah shiga wa ta mu ayi da shi goma goma ga dai
Allah ba da ya zama lafiya Allah ba da ya zama lafiya Allah ba da ya zama lafiya Allah ba da ya zama lafiya Allah shi wannan da yake da duk al'amura ne da kullu a zama alƙawari alhamdulillah billah ألم نشرع الإمامة وقد في مباينة وأن على جامع على جامع يخشي على جامع الجماعة ألم نشرع الإمامة بدون أن تحول كل شيء قديما أطلع على جامع كتاب شيخ الله إلى كل بلد كانت آية الوحيد وهو أن ذلك المراجع أن يكون المسؤول إلى معلومة آية الوحيد وهو أن ذلك المسؤول إلى معلومة آية الكرسي ثم أن تكون على شيرة يسلم كلها وينفع في الإسراء والنبي لا توجد أما شرائع الإزالة التي تنفعون من أمر الله يسمون شواهد والأولى على شيء في العمل ذات أبو Amin.
أما هذا الإمام جميع طالبان ونجد من ذلك كل الجوع على تقاعد الله بشكل يحرك إلى قلب دراسة يعملون إلا إذا كان الله يقول جميع أعلام جميع الله وكانت وهو الله تفرق عزيزة فيها يوم أنا لا أفهم حتى يوم الربطين وأن تشملين على الكارة وأن تشملين على الشيء آمين Thank you.